أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه أكرمك الله أكوي tambayoyi tambayoyin daidai yawa amma za mu takaita a guda biyu zuwa uku insha Allah saboda kar ya bata mana lokaci da yawa daga cikin tambayoyin akwai wanda ya ce yana da tambaya kamar haka ya ce shi ne ya yi rancen kuɗi ya ce wani ne ya yi rancen kuɗi a gare ni to ya jima bai biya ni ba har yanzu to ya daina min magana ko na yi masa magana baya min magana to wani mataki zan ɗauka masha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم يا يا بادر ان كدي amma wanda aka ba rancen kudin baya masa magana to na farko abu na farko ya hakuri ya yafe masa na ɗaya kenan ka yi haƙuri ka yafe masa in kuma ka ji ba za ka iya yafewa ba mataki da za ka ɗauka sai ka kai shi wajen hukuma wannan shi ne kawai sai ka kai shi wajen hukuma amma dai ka yi haƙuri ɗin shi ya fi ka yi haƙuri shi ya fi alkhairi tun da watakila kuɗin da karanta ɗin kuɗin da ya ranta ɗin tun da har ka ce ya daɗe abu ne da ka fi ƙarfinsa ba wani buƙatansa kake yi ba baka da wani buƙatansa don haka a maganan da yake akwai insha Allah tabaraka wa ta'ala sai ka yafe masa in ba za ka yafe ba baka da wani mataki sai ka kai wajen hukuma shikenan abinda za ka iya kenan a fahimta na insha Allah na'am na'am akramaka Allah sai wannan yace assalamu alaikum malam don Allah ina da tambaya don Allah mutum zai iya biyan sadaki da kuɗin da ya samu a hanyar caca
shi shi to inna lillahi inna ilaihi to daga farko in shi ne muna mai nasiha ya bar cacan Allah ya kiyaye eh an haramta caca haramun ne haramun mai karfin gaske alkur'ani ya haramta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sunnansa ya haramta in kuma wani ne kai mai nasiha insha Allah tabaraka wa ta'ala ta yanda ba sai an fallasa shi ba Allah ya sa ya dina to kuɗi sadaki biyan sadaki da kuɗi na haramun musamman mu a mazhaban mu na malikiya sun yi magana cewa idan an ɗaura auren sai ya zamana da aka ɗaura auren bayan ya ba da sadaki sai bai yi bina'i ba bai tara da matan ba idan bai tara da ita ba to ai sauri a bata auren fusika a bata shi idan kuma ya riga ya tara da ita to shikenan aure sahihi ne babu laifi babu laifi sauran wasu malamai kuma suka ce a ba laifi aurensa sahihi ne amma kuma laifin abin da ya na haramun dinsa yana kansa dalili shine za ku ga ai kamar mutum ne ya ɗauki kuɗin haramun yayi sadaka da shi idan ka ɗauki kuɗin haramun ka bada sadaka shi wanda ya ci kuɗin sadakan ka bashi kuɗin sadaka shi a wajen sa ya san ma haramun ka nemo bai sani ba kawai kai dai ka bashi shi dai kuma ya ci dan haka laifin yana kan waye yana kan ka wannan fa ba ta yi laifin yana kan waye ko yana yi laifin yana kan ka ne an gane to dan haka abin da yake abin da yake akwai shine a idan yayi kaman a mazabin mu to shine ba wani abu bane ya kokari in an san bai tara da ita ba a bata in ya tara kuma aure yana nan laifinsa kuma yana kansa sai in ya tuba tare da cewan haramun kala kala ne me ya jawo haramcin saboda akwai abin da yake haramun ne li zatihi akwai kuma haramun li ghairihi haramun li zatihi zai iya yiwa misali kaman giya an gane kaman caca kaman naman alade duk waɗannan haramun ne abubuwa ne waɗanda suke a muharramai haramun ne li zatiha an gane amma kuma abin da yake haramun ne li gairihi kamar ya ɗauke kuɗin wani an gane ya yi sata to ai shi wannan kuɗin ba haramun ne li zatihi ba haramun ne li gairihi satar ce ta jawo kuɗin ya zama haramun amma a haddin zatin kuɗin kuɗin ba haramun bane an gane to irin waɗannan shi ma yana daga cikin abubuwan haramci dai nau'i ba san to shi wanne ɗaya yake nufi ba sai in yayi bayani daga baya insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan su ne tambayoyi biyu da Allah da zamu amsa duk da an jima akwai tambaya ɗaya da za a zo a amsa muna son mu samu tabarrukin zaman namu da aya ɗaya ko biyu na alkur'ani sannan akwai tambayar da za a dawo a amsa mana na wani gidifirin malamin salafiya da ya yi magana wanda na yi mamaki na yi mamaki kwarai da gaske an turo min ga maganar na jita abin da yasa ba za mu danna wa mutane ba saboda ba ta fita garau an jita ba amma ga ta muna da ita a waya lallai ga ta muna da ita a waya abin mamaki malami kaman wannan a ce dakta ya bada fatawa irin wannan wannan abin akwai ban mamaki sannan shi ma kuma akwai wani sha girgir bauna nan garin namu yana nan shi ma yana nan insha Allah za mu za mu sa shi za ku ji abubuwan da yake faɗa sannan mu yi mai nasiha in ya ga zai ɗauka ya ɗauka in ya ga ba zai ɗauka ba ya bari alayi halin wannan shine to insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu fassara aya ko ɗaya ko biyu sannan sai mu zo mu samu kifa da waɗannan malaman salafiya guda biyu sannan jiya akwai wani dan uwa da aka ce ya yayi maganan cewa akwai kalmomi da ake sa su na larabci ko yana musu wallahi kai hakuri a dan uwa abinda za ka yi shine a ka yi karatu magana ta gaskiya kenan kawai ka yi karatu shine ba zai taɓa yiwuwa yanzu kalmomin wani sayan ana faɗan larabci ma baka san ka faɗa ba kawai zuwa suke a bakinka to yaushe kuma zan ce misali duk kalman da na faɗa da larabci kawai don ta goto ta bakina sai na fassara maka to da Allah ka yi hakuri kawai dai shawara shine ka yi karatu Allah ya sa mu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
الله أكبر صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وعوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kawo wannan aya ne domin ya tuna wa banu Isra'ila irin ni'imomin da ya musu, ni'imomi na farko yawan annabawa da ya sa a cikinsu, yawan annabawa, yawan annabawa wanda hatta kai ta bayu suna ganin ba wani annabi da za a yi sai a cikinsu. sannan ni'imomin Allah akan banu Isra'ila yana da yawa tun daga irin abinci da za a dinga sauke musu daga sama wanda kafin su ba a yi wa wasu al'ummatai irin wannan abubuwan ba to ni'imomin Allah da ya musu da yawa an gane to shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake gaya musu yake cewa ya bani Isra'ila ya ku ƴaƴan Isra'ila to waye Isra'ilu al-Isra'il suna ne wanda ba larabci ba suna ne na ajami ma'anansa abdullahi bawan Allah to wannan mai sunan shine annabi yaqub sunan annabi yaqub kenan asalin sunansa isra'il an gane to ƴaƴansa su ne ake ce masa ake ce musu banu isra'ila ƴaƴan isra'ilu ma'ana ƴaƴan annabi yaquba su annabi yusuf da sauran ƴan uwansa ko su binyamin su zabalo su raubir su shamun waɗannan ƴan uwan annabi yusuf din waɗanda da kuma descendants ɗinsu waɗanda suka zo a tsatsansu su ake kira da banu isra'ila to tun daga lokacin da yanda Allah ya dinga samar da annabawa a cikin su shine ubangiji yake tuna musu cewa ya bani isra'ila ya ƴaƴan isra'il ma'ana waɗannan banu isra'ila na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kira su da ƴaƴan yaquba ne duba da me su jikokin jikokin waɗancan banu isra'ila din ne amma kaga sai Allah ya kira su sai sa kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake zuwa hadisin cewa inna abi wa abaka fin nari kaga hadisin inna abi wa abaka fin nari nan ba ana nufin abi na tsatso ba an gane ko saboda manzo Allah yana cewa anabun anan anan nabiyyu la kadhib anabun abdul muttalib wannan zai iya yiwa shi manzo Allah yake nufi ko kuma a'a ba ma shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin babansa Abu Lahab tunda babansa ne tabbace da abi lahabin wa tab abu lahab yana cikin wuta manzo Allah sai ce inna abi wa abaka finnari to ba sai ya ce maka abi baba na abi lahabin ba kai ka san wani babansa ne yake wuta shine abu lahabin an gane amma ba sayyiduna abdullahi ba alaihi salam sayyiduna abdullahi dan aljanna ne tatacce shine Allah ke cewa saboda me kagan annabi ya kira nan ga banu isra'ila Allah sai ya kira su da ƴaƴan annabi yaquba amma ƴaƴan annabi yaquba ne tsakaninsa da annabi yaqubu ɗaruruwan shekaru ne mafawut ya bani isra'ila ya ƴaƴan ya banu isra'ila ya ku isra'iliya ƴaƴan annabi yaqubu uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'mati allati an'amtu alaikum ni'imar da nayi muku wa ala abaikum ma a fassara suka ce har da iyayenku min ni'amin la tu'addu wa la tuhsa na ni'imomin da ba za ku iya kididdige su ba ba za ku iya ba za iya irga su ba ba za ku iya kididdige su ba wa aufu bi ahadi ku cika alkawari na na cewa za ku yi imani da duk annabin da na turo za ku yi masa biyayya ufi bi ahadikum Allah ya ce ni kuma zan cika muku alkawarin ku na abin da nayi muku zan ba ku kyakkyawan lada in kun bi wannan annabi nawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ladan shine aljanna wa iyaya farhabuna Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ni kadai ya kamata ku ji tsoro ba ku ji tsoron wani na ba saboda kun san waye hakikanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aminu bima anzaltu ku yi imani da abin da na saukarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min alqur'ani alazim na wannan alqur'ani wanda musaddiqan lima ma'akum wannan alqur'anin yana gaskata abin da yake hannunku na at-taura wacce take wajen ku kun san abin da at-taura ingantacciya wanda ba a canza ta ba abin da ta yi kira akai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kira akai wala takunu awwala kafirin bi kar ku zamanto ku ne farkon wanda za ku kafirce da wannan alqur'ani saboda me ku ne ya kamata a ce farkon wanda za ku yi imani da shi saboda kun gani a cikin littafin ku an gane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo ga sufofinsa ko alladina atinahu alkitab ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum wanda muka ba su a littafi yahudu kenan sun san annabi kaman yanda suka san ƴaƴansu to kun ga sai Allah ya ce to abun mamaki ne wala takunu awwala kafirin bi kar ku zamanto farkon waɗanda za ku kafirce da wannan alqur'ani da na saukarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala tasharu bi ayati samanan qalila kar ku canza ayoyi na waɗanda suke a fili wanda na saukar da su a gare ku ku canza su da hutsamar duniya alfaniya da wani abun duniya kaskantaccen abin duniya ga alkur'ani an saukar muku ku juya wa alkur'ani baya ku canza shi da wani abin duniya Allah ya ce wa iyaya fattaqun ku ji tsoro na ni kadai ai fattaquna iyaya an gane an samu taqdimi da ta'khiri li ifadatil hasr an gane abinda malaman balaga suke cewa ifadatul hasr abinda zaka fattaquna iyaya din nan iyaya maf'ulun ne ko maf'uli ne maf'ulun bihi to Allah sai ya fara gabatar da shi to fa gabatar da shi da Allah tabaraka wata'ala ya fara yi dinnan fatta cewan wa iyaya dinnan to suka ce wannan an kawo shi li ifadatil hasri an gane saboda ya fa'idantar da hasri shine wa iyaya fattaqun ku ji tsoro na ni kadai kar ku ji tsoron wani tare da ni wala talbisul haqqa bil batili kar ku cudanya gaskiya da ƙarya ku cudanya gaskiya da ƙarya allazi taftarunahu ƙaryan da kuke kirkiransa wala tuharrifu ma fi tawrati bil buhtani allazi taftarunahu kar ku canza abin da yake cikin at-taura da irin ƙarairayin da kuke kirkira ku ce wannan yana cikin at-taura alhalin baya ciki wala taktumul haqqa kar ku boye gaskiya kar ku boye gaskiya na cewa wani irin gaskiya na sifofin annabi Muhammadu da yake cikin littafin ku na at-taura an gane min ausafi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antum ta'lamuna alhali kun san manzon Allah gaskiya ne Qur'anin da manzo Allah ya zo da shi gaskiya ne Allah ya ce to barin baku umarni ba shawara ba umarni sai dai in kun ibi kuma wannan za ku ga consequences din kin bin umarnin da ku ku shiga cikin al'umman manzon Allah ku saje da su wa aqimus salata ku yi sallah ku ba da sallah ku tsaye da sallah tare da al'umman manzo Allah wa atau zakata ku ba da zakka warka umar raki'ina ku dinga sallah da masu sallah warka umar raki'ina ba za ka ce ku yi ruku'u da masu ruku'u ba an gane na ana kiran shi ne a zikirul khasi ne amma wa iradatul a wa iradatul ami ana ana a sallah sai a kira ruku'u amma ana nufin sallah gaba daya an gane to wannan shine warka'u ma'ar raki'ina ku yi sujada tare da masu sujada to fa'idatul malam ya kawo wata fa'ida a nan ya ce ƙala ba'adul arifina a ubaidun ni'am kafirun wasu daga cikin arifai suka ce abidun ni'ami kafiruna an gane bayin ni'imomi suna da yawa amma wa abidul muni'imi qaliluna Allahu akbar arifai suka ce abidun ni'ami kafiruna bayin ni'ima an gane bayin san duniya bayin kuɗi wannan suna da yawa a duniya da arne da musulmi da peg kowa yana son kuɗi amma wa abidul mun'ami mun'imi afwan bayin al mun'imi Allah mai yin ni'ima qaliluna su yan kadan ne fallahu ta'ala zakkara bani isra'ila bi ni'amihi alaihi Allah ya tuna wa banu Isra'ila ni'iman da ya musu hatta ya arifu ni'imatal mun'im har sai su fahimci meye haƙiƙanin ni'imar Allah a kansu faƙala Allah ya ce udkuru ni'imati ku ambaci ni'imata wa amma ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma al'umman manzo Allah faqad zakkarahum bil mun'im Allah ya tuna musu da kansa su banu Isra'ila da me aka tuna musu da ni'imar da aka yi musu mu kuma al'umman manzo Allah da Allah ya tashi tuna mana sai ya tuna mana da kansa la ilaha illallah faƙala sai ya ce fazkuruni ku tuna da ni ku ambace ni azkurkum zan tuna da ku su kuma bani isra'ila mai Allah ya ce musu uzkuru ni'imati allati an'amtu alaikum kun ga bambanci su waɗannan an ce su su tuna ni'ima mu kuma an ce mu tuna almun'imi shine Allah tabaraka wa ta'ala liya'rifu domin al'umma annabi su san manil mun'imi ala ni'ima waye mai yin ni'ima akan ni'imar ita kanta wa shattana ma bai al'amrai to ai wannan al'amarin kuwa akwai tsananin nisa tsakaninmu da banu isra'ila su ni'ima suke bi mu kuma me ni'iman muke bi tabaraka wa ta'ala an gane qala ta'ala atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum ko to shikenan zamu tsaya anan insha Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji ya bamu albarka abinda muka karanta na alqur'ani a wanda kamar yadda kuka gani a sanarwa a jikin bidiyon mu bayan wannan ayoyi da muka samu tabarriki da su ayoyi uku ko hudu wanda muna faɗa cewa insha Allah tabaraka wa ta'ala yau ne za mu rufe a wannan tafsiri saboda wasu dalilai kaman haka dalili na farko shine saboda sallan tahajjudi wanda muna cikin waɗanda za mu dinga gabatarwa insha Allah tabaraka wa ta'ala muna daga cikin waɗanda za mu dinga gabatarwa ka daina mun surutu muna daga cikin waɗanda za mu dinga gabatarwa insha Allah tabaraka wa ta'ala to wannan dalilan ne suka sa saboda ta hayi a shirya wannan lokaci lokacin za a daurar yaro kanmu insha Allah sai sa muka ce za mu rufe tafsiri amma kasantuwan kamar yadda kuka sani ya kamata mu yi tafsirin kwana talatin ne kuma a kafafen gurin da ake sa tafsiran mu din na kusan kwana talatin ne aka ɗauki nauyi don haka zai zama na cewa bayan sallah za mu ci gaba da tafsirin mu saboda mu cike guraben da guraben da ba a sa na wancan kwanaki ba insha Allah tabaraka wata'ala za mu dinga yin shi so ɗaya a sati su kuma suna sa mana insha Allah tabaraka wata'ala to Allah ya taimake mu Allah ya sa ibadar da muka yi karɓaɓɓiya ce albarka annabi Allah ya karɓi ibadunmu Allah ya fi mana laifinmu Allah ya gama mu da daren lailatul qadri insha Allah tabaraka wata'ala kamar yadda kuka gani akwai wasu malamai biyu daga cikin salafawa waɗanda sun yi wata magana wanda wannan maganan akwai abin ban mamaki kwarai da gaske wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala maganar su zamu karanta daidai ba ƙari ba ragi ba ƙari abinda suka faɗa da abin da yasa zan yi magana wannan abin akwai abin ban mamaki wannan yana ɗaya daga cikin abin da muke kira salafiyya da su da malaman su su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah ku daina batar da mutane da gangan ku daina batar da mutane da gangan musamman ana samun cikas na yaran ku mafi aksarin su balidai ne ba sa karatu kawai sai hamasa na cewan suna bin suna bin kuwa za ku hada su da sunna alalin an je an tona kuma sai a ga ƙarya ne ba sunna kuke yada su da shi ba kuna zaluntar su to wannan magana abin da zai baka mamaki ne wannan maganar ya kamata da lokacin da zai faɗe ta da ya hararo littattafan salafiyan ya hararo ubangidansa gaba ɗaya obarul ibn taymiya ya ga me yace amma sai ya zama da wannan magana an faɗe ta dan a kai wa ƴan ɗariƙa hari alhaji kuma ibn taymiya a kanta yake sai a ɓoye ibn taymiya a baya a kawo mari wa ƴan ɗariƙa to mu shi kenan za mu ɗauko ibn taymiya mu dawo da shi gaba kafin marin ya same mu sai ka kwaɗa wa ibn taymiya mari shi zai fara yin ƙasa kafin mu mi ƙasa wannan shine magana ta gaskiya amma wannan akwai zalunci kwarai da gaske yanzu za a karanta za ku ji me ya faɗa bayan ya faɗa sannan kuma mu bi da nasiha in an ga dama a ɗauka in an ga dama kar a ɗauka mabiyansu in kun ga za ku yi tabin su suna raina muku hankali irin haka ku yi tabin su in kun ga za ku yi tabin su suna raina muku hankali ku yi tabin su wannan shine magana amma dai wannan abin musamman wanda ake faɗan wai yayi maganan nan dakta dakta guda ana kiranka da dakta fi sabilillahi wa rasuli kai irin wannan magana akwai cin amana na ilimi tsakani da Allah akwai cin amana na ilimi bai kamata a ha'inci al'umman annabi haka ba bai kamata a zalunci ilimi haka ba in an san wannan abin aka ɓoye wallahi tallahi wannan ba ƙaramin ha'inci bane ba ƙaramin zalunci bane ba da wani muke yi wannan abin ba za mu karanta yanzu me yace za mu gaya muku waye bismillah zo karanta mana na'am yawwa
wannan ya ce assalam malam akwai wani dr sani rijiyar lemo ya ce wai babu bid'a hasana annabi ya ce kullu bid'atin dalala ya ce wai yaushe ka gama da sunnoni bare ka je bid'a hasana duk wanda ya ce akwai bid'a hasana to yana yana ƙaryata annabi ne sallallahu alaihi wasallam wai yana cewa kullu bid'atin uh, kullu bid'atin dalala kai kuma kana cewa laisa kullu bid'atin dalala ma'ana annabi na cewa kullu bid'atin dalala shi kuma yana cewa to
tsakani da Allah tsakani da Allah ban taba zaton wannan magana za ta fito daga bakin malam Sani rijiyar lemu ba ban taba zato ba wallahi na fi kyakkyawan zaton da nake ta fito daga bakin jahilan salafiya amma ba malami kamar sa ba tsakani da Allah wannan magana bai dace ba a ce malami dai shi zai faɗi irin wannan magana alhali ya san wannan abin da ya faɗa ta ci karo da ibnu taymiya gau ibnu taymiya ya make wannan magana tsakani da Allah ya kamata a ce malami kaman wannan yana faɗan wannan kuma a wajen tafsiri ya faɗa haka har a zargi mutane da cewan an juyarwa da annabi magana annabi ya ce kaza wasu sun ce kaza alhali ilimin nan na alqur'ani da ilimin nan na sunnar manzon Allah akwai adwat akwai adat da alat da ake yin amfani da su gurin fakkin duk abin da ya zamanto wato wani ramzi ne mai wuyar ganewa to akwai abubuwan da ake yin amfani da su babu ilmu usulul fiqi bamu da abin da ake cewa am bamu da bamu da bamu da abin da ake cewa mutlaq bamu abin da ake cewa muqayyad babu abu irin waɗannan abubuwan duka malam ya kawar da kai akan su ya sani kuma wannan ba za a zarge shi da jahilci ba ya sani saboda Allah sannan babu abin da malaman usulul fiqi suke cewa amun makhsusun da amun urida bihil khusus saboda Allah malam a ce bai san wannan ba yanzu idan an ɗauki wannan magana kullum fa magana ce a sauki a fili take a fili take duk abin da ka zo ka ce kullu din nan manzo Allah ya ce kullu bidatin dalala ka ce dole haka za a sakar kullu bidatin dalala to fa akwai kulliyat da yawa suna na alqur'ani baka isa ka sake su a kullun su ba mu ma sai mu tume ka kenan da cewa ka canza wa Allah magana Allah ya ce kullu kai kuma ka ce juzu saboda Allah mafi sauki nan kurkusa a cikin alkur'ani wanda malamai suke gaya mana Allah yana gaya wa annabi Isa a harce Allah yana faɗa a harcen annabi Isa annabi Isa yana cewa ta'alamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi ka Allah ka san abin da yake raina amma ni ban san abin da yake ranka ba annabi Isa sai jingina wa Allah rai to bayan ya jingina wa Allah rai Allah kuma sai yake faɗa a wata aya yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta ɗanɗani ɗacin mutuwa kowace rai sai ta mutu kowace rai sai ta mutu saboda Allah Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut gashi kuma aya ta zo ta ce Allah yana da rai yanzu ran Allah zai mutu dole kai za ka yi istisna'i wannan ran ka gane baddaran Allah da Allah ya ce kullu nafsin anan to ka cire baddaran ubangiji tabaraka wata'ala ka cire baddaran ubangiji wannan shi ne ake kiran shi ka san wannan amini amma da aka kassase shi to hadisin nan na kullu bid'atin dalala daga fa cikin malamai waɗanda suka tafi akan cewan ma'anan kullu din nan ana nufinta ana nufinta da cewan kullu ne ba kullu ba ana nufin kullu bid'a ba akwai ibnu hajar akwai al-imam an-nawawi akwai irin su al-imam sarakhsi akwai malamai jingin malaman musulunci saboda Allah duk sun rarraba sun ce ba haka ake nufi ba yanzu waɗannan duk kana zargin su da cewa ba su san abin da manzo Allah yake nufi ba kai yanzu kafi ibnu hajar sanin me yake kafi al-imam an-nawawi sanin me yake kafi al-imam sarakhsi sanin me yake kafi irin su ibnu salah sanin me suke yi fi sabilillah kafi irin su al-Imamul Bukhari kansa sanin me suke yi tunda duk ba akan haka suka tafi ba kuma irin wannan suna nan a cikin alqur'ani da yawa ayoyi in za a yi ta kawo maka qala rabbi arini kayfa tuhil mauti qala walam tumin qala balakin walakin liyadma inna qalbi ko fakuz arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka summa ja'al ala kulli ala kulli jabalin minhunna juz'a ala kulli jabalin Allah yace dan Allah yanzu annabi Ibrahim ya duba duk duwatsun duniya ya biya je ya dora naman tsuntsaye akai ko kuma duwatsun da suke gabansa Allah kuma ya ce ala kulli jabalin to me yasa za a yaudari mutane a ha'ince su me yasa za a yaudare su da sunan sunna kuma an san wannan ba sunnar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam to a bar wannan gaba daya malaman salafiya gida biyu suka rabu ibnu taymiya a wajensa kullu bid'atin ba duk bid'a bane ibnu taymiya a wajensa bid'a ta kakkasu kuma ni na san malam ya san wannan sai dai in za a boye wa mabiya amma malam ya san wannan misali idan an duba cikin a littafin ibnu taymiya qa'idatun jalila fi tawsil wal wasila a juz'i na biyu shafi na 28 ga abin da yake cewa wa kullu bid'atin duk wata bid'a inji ibnu taymiya laysat wajiba wala mustahabba in ba wajiba bace ba mustahabba bane daga tashin farko ma za gane ibnu taymiya ya kakkasa bid'a kashi na gida gida saboda ya ce in ba wajiba ba kaga gurin sa akwai wajiba kenan wala mustahabba in ba mustahabba bane fa hiya bid'atun sayyi'a bid'a ce mummuna wa hiya dalala kuma ta zaman tobata bittifaqil muslimina wa man qala fi ba'd al-bid'i inna hasana duk wanda yace akan wasu bid'o'i cewa akwai bid'a hasana in ji ibn taymiya yace fa inna ma zalika idza qama dalilun shar'i ala annaha mustahabba sai in ya kawo dalili na shari'a cewa nan bid'an mustahabba ce fa amma ma laysa bi mustahabbin amma abinda ba mustahabbi ba wala wajibin bid'an kuma ba wajibi bane fala yaqulu adun min almuslimina innaha min alhasanati ba wanda ya taba cewa wannan bid'a tana daga cikin kyawawa allati yutaqarrabu biha ila Allah wanda ake kusantan Allah da shi to idan ka koma cikin majmu'u fatawa juz'i na 20 shafi na 164 ga abin da yake cewa ibn taymiya ne fa na kalto yace qala shafi'i al-imam shafi'i yace al-bid'atu bid'atani bid'a iri biyu ne Allahu akbar mala ya ce wanda ya ce kullu bid'atin dalala yana juyarwa annabi yanzu ma'anan maganan malam da ibn taymiya da al-imam shafi'i duk sun juyarwa manzon Allah duk sun juyarwa manzo Allah an san wannan an ɓoye a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah wannan abin in an tashi gaban Allah ba za a ga da kyau ba ana zaluntan yaran mutane ana tara su da sunan ana koya musu sunna amma kuma ana wotar da hankalinsu saboda Allah da annabi gashi yana faɗa albid'atu bid'atani bid'a iri biyu ne bid'atun khalafat kitaban wa sunnatan akwai bid'a da ta saba da alqur'ani ta saba da sunna wa ijma'an ta saba da ijma'i wa asaran an ba da sabi rasulillah ta saba da wani asari daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa hadhihi bid'atu dalala wannan bid'ar bata ce wa bid'atun akwai kuma bid'a lam tukhalif shay'an min zalika wanda bata saba kowane abu daga haka ba ma'ana bata saba da alqur'ani ba bata saba da sunna ba bata saba da ijma'i ba bata saba da athari daga sahabbai ba yace fa hadhihi qad takunu hasana wannan za ta iya zamantowa bid'a mai kyau in ji ibnu taymiya shi kuma yace in ji al-imam shafi'i yace li qawli umar saboda fadin umar ni'matul bid'ati hadhihi ma dalla da wannan bid'a yace hadal kalam aw nahawu magana irin wannan ko makamancin sarawahul baihaqi bi isnadin sahihin fil madkhal in ji ibnu taymiya a koye wa mutane wannan don wanda yace kullu bid'atin dalala ta rabu in juwa a fara kafirta ibnu taymiya shine yayi wa annabi rashin kunya in gaskiya ne shi yayi wa annabi rashin kunya dan harrana ibnu taymiya shi wa annabi rashin kunya amma mu ba malaman mu ba mu muna nan wannan magana da manzo Allah yace kullu bid'atin dalala wanda duk yace kullu bid'atin dalala wallahi ya sake kullu dinnan a kulliya wallahi tallahi da ma'anansa ya kai kansa da kansa wutan jahannama wallahi duk wanda ya tafi a zahirin hadisin nan ya ɗauke shi haka wallahi ya ɗauki kansa da kansa ya tsumbula a wutan jahannama don ko gurin tafsirin da malam ya zauna yake wannan maganganun za mu tambayi malam mu ba mahaukata ba ne ina annabi ya zauna da majabaki a watan ramadan yake tafsiri ka ce ba ibada ba ne mu ce ƙarya ne ka ce al'ada ne mu ce ƙarya ne ƙur'ani a masallaci a watan ramadana ka ja ka fassara kana son ka samu lada ga majabakin ka duk sunan shi ba ibada ba al'ada daga kaga waye fa shi kansa mai maganar ma tukunna ya fara tsumbula kansa a wutan jahannama kullu bidatin dalala wa kullu dalalatin finnar saboda dai ƙaryan mutum ya kawo tafsiri ya ce irin kaifiyan da ya din nan ya zauna a watan ramadana ga majabaki ga ga shi ga jama'a su taru a masallaci manzon Allah yayi haka a rayuwarsa ko so daya sayyidina Abubakar yayi haka a rayuwarsa ko so daya sayyidina Uthman sayyidina Umar sayyidina Ali sahabban manzon Allah radiyallahu anhu ajma'ina waye haka waye haka a zo kuma ana raina mutane hankali fi sabilillah wa rasuli batun musabaka in an zo ku ne yan gaba gaba da tura almajiran ku da ƴaƴan ku su je musabaka amma musabakan nan a ina annabi Muhammad yayi musabakar alqur'ani a ina sayyidina Umaru yayi sayyidina Abubakar sayyidina Uthman sayyidina Ali sahabban annabi a ina suka taba yi ba su taba yi ba tahajjudi da ake yi da wannan kaifiyan a tara maza da mata a gaya mana a ina manzo Allah yayi komai gashi kuna cikin bid'a tsindim a nan ba mun zo mun karanta bane kan hatta zikiri da komai sai da ibn taymiya ya kirkiro su wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba bai kuma yi umarni yayi ba a nan mun zo mun karanta cewa ibn taymiya har rubutu yake bayarwa aya mutum in haƙorinsa na ciwo ga ayan da zai rubuta a gefen haƙorin a ina manzon Allah yayi wannan bid'a ce bid'a ce ibn taymiya yayi za a iya daukan kullu bidatin dalala kullu dalatin finar aje a kansa ibn taymiya ya bada aya in kana haɓo ka rubuta a goshinka ga ayar da zaka rubuta in jini na zuba daga hancinka ibn taymiya ya rubuta ina manzon Allah ya rubuta ayan alqur'ani a goshi in wani ne yana yi kuce mai boka malamin ku yayi shi kuma gashi ya zaman to goga saboda Allah ni wallahi tallahi nakan kasa gane tunanin salafiyya kullun in na kalli wahabiyawa salafiyawa wallahi tallahi ba abin da yake zuwa a zuciya na sai gaskiyar maganan annabi sufaha'ul ahlami wawaye ne salafiya salafawa a tunani salafawa wawaye ne haka annabi ya faɗa ku yi haƙuri sufaha'ul haka annabi ya zubanta ku in ban da wauta a tunani ya ga bid'a tsindim ka ci cikinta ka sha a cikinta ka kwanta a cikinta ka tashi ka yi sallah a kanta ka yi nafilfili ka yi komai duka wannan ku rufa ido ku rufa ido ko ya zuwa hadisin kullu bidatin dalala saboda ana ganin wasu fi'ar mutane ana son a yaƙe su a juyar musu da magana a ji tsoron Allah duniyan nan dai fara fararriya ce ƙararriya ce kuma za a je gaban Allah wallahi tallahi mutum ɗaya ya bata da sanadin wani mutum ka sake mutum ɗaya ya bata da sanadinka wallahi tallahi ka saurari tsayuwanka a gaban Allah ba za ka ga da kyau ba mutum ɗaya ya bata ƴan uwa idan fa an tashi bari ku sha wani abun mamaki Usaimin da neman nan Usaimin da Bimbas da suka tashi dan ku gane san zuciya irin nasu san zuciya karara na basalafe malam bai yi ba basalafe tar da basalafe Allah ya wadaransa wallahi ku gane son zuciya bin baz aka tambaye shi ta'arifin bid'a yace al bid'atu hiya al ibadatu al muhdathatu allati ma jaa biha shar'u ita ce ibadar da aka kirkira wanda shari'a bai zo da ita ba yuqalu laha bid'a ana ce mata bid'a yace wa kullul bid'i duk bid'o'i balalatun bata ne ma fiha aqsamun bid'a basararrabu ba kulluha balala dukkan su bata ne alal aqalli da ya faɗi haka da sai ya ce amma shehul islam din mu ibnu taymiyyah mu ya ce ta rarrabu Allah ya bi mai sai ya ja baki ya shiru sai ya kaiwa sufaye da wanda suka yadda da rabuwan bid'a sai ya kai musu hari ibnu taymiyyah kuma sai ya zira shi a aljihu a safety pocket ya sa shi a bayansa to mun zakulo shi a kafirta shi shi ma ibnu taymiyyah batacce ne da wannan tarifin batacce ne da wannan tarifin idan kun gangaro kasa ku tambayi usaimin usaimin shi ma sai ya ce a tarifinsa na bid'a yace ammal bid'atu fi shar'i bid'a a shari'a fa innaha kullu aqidatin ita ce kowace aqida aw qawl ko wani magana aw amalin ko wani aiki ya ta'abbadu bihil insanu lillahi azza wa jalla wanda dan adam zai bautawa Allah da shi wa laysa mimma jaa fi shari'ati Allah subhanahu wa ta'ala ba ta daga cikin abin da Allah ya zo da shi yace wal bid'atu shar'iyya bid'a a shari'a bi jami'i aqsamiha da dukkan rabarabanta bal aqulu al bid'a shar'iyya laysa laha illa qismun wahid ba ta da wani rabo sai guda daya shi ne wanda manzon Allah ya bayyana iyyakum wa hudathatul umuri fa inna kullu bid'atin dalala dan haka shi ma yace fa kullu bid'atin fi shar'i fa innaha dalala la tanqasimu ila aksar min zalika tare da cewan shi anan sai wani tarko tarko na wayo amma mun gano ka mun gano ka dan za ku ji yana ta bid'a a shari'a bid'a a shari'a wato yana so ya ce maka bid'a da ba a shari'a ba ita za ta iya rabuwa kai da ka hadisin sai da Umar ma inda yazo suka ce inda Ibn Taymiyyah yace ni imatul bid'a ta zai sai su ce ana nufin bid'a a lugha to ƙarya ne Ibn Usaymin ba mu yadda ba bari mu cafko ka da kai da bimbas bari mu cafko ka ƙarya suke yi bari ku ji abin mamaki aka tambayi bimbas akan du'a khatmil qur'an fi salati musamman a cikin watan ramadana addu'an khatman alqur'ani lokacin sallah dan Allah waye ya san cewan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai cikin Ramadana za a yi addu'a za a yi cikin sallah kaga dai karshen ka ce bid'a lugawiya ta tashi bid'a a cikin sallah ƙarya kace ka ce ba ibada bane duk tsiyarka ko mun ko kaho hudu kake da shi na salafiyanci in shaitan ya ara maka da nashi kada da naka ƙarya kake yi dole ka yadda cewa wannan bid'ar bid'a ce a cikin addini to an tambaye shi manzon Allah yayi ya san annabi bai yi ba sai yace du'a katmil qur'an fi salati sai yace lam yazal salafu yaktumuna alqur'ana wa yaqra'una du'a alkhatmati fi salati ramadan salaf ba su gushe ba suna kataman alqur'ani suna karanta addu'o'in khatama a cikin sallan su a watan ramadana yace wala na'lamu fi hadha niza'an bainahum ba mu san akwai sabani a tsakanin su ba yace fal aqrabu fi misli hadha annahu yuqra lakin la yutawwal 'ala an-nasi wa yataharrad da'awati al-mufida wal jami'a yace abinda muka sani shine mutum zai zo zai yi addu'ansa a cikin sallah du'a wa khatimul qur'ani ba zai tsawaita wa mutane addu'a ba kuma ya tattaro addu'o'i waɗanda suke masu jami'ai kuma masu amfani amma kar ku mance anan hujjan dimbas ita ce cewan as-salafu sun yi hujjansa sun yi shi kuma anan in sun tashi tarifin bid'a cewa suke koda salaf sun yi ba laifi bane koda manzon Allah bai yi ba haka suke faɗa ba haka suke faɗa ba cewa suke abinda annabi bai yi ba shine bid'a dan haka suka kai wa abin hari amma da ya tashi da hukumin Qur'an saboda mamlakar Saudiya ana mata addu'a ai Allah ka taimaki Allahumma ansur ra'is al-bilad wa wane ne wa waliya ahadahu wa waliya ahadihi wa waye wa waye suna wannan addu'o'in da haka kaga sun tashi in yazo anan za a cafke shi sai ya ce salaf sun yi sai ya ajiye ta'arifin sa na bid'a a can da yayi a baya to ku sauko kasa ku sha mamaki ga Usaimin karara zai gaya maka bai gani annabi yayi ba annabi ya fa faɗa ya ce bai ga annabi yayi ba to idan ka ɗauka sai ka mayar da shi kan ta'arifin sa bari ku ji me yace Usaimin sai yace ana aqulu ni ina cewa aqwa ma warada fil khatmati mafi karfin abu da ya zo mana cikin khatima alqur'ani ma ruya an Anas ibn Malik abinda aka rawaito daga Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu cewa sayyidina Anas ya kasance idza arada ay yakhtuma alqur'ana duk lokacin da yake so yi khatiman alqur'ani jama'a ahlahu wa da'a fi baitihi fi ahlihi sai ya tara iyalansa yayi addu'a a cikin gidansa cikin iyalansa fakat kawai kai ma in zaka yi khatama alqur'ani ya zaka yi ka tara iyalanka a cikin gidanka kai da iyalanka in koyi za ka yi da sayyidina Anas ba haka bane yace wa amma fi salati amma yin khatama alqur'ani a sallah fama sami'tu biha la an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban taba ji daga annabi ba wala an ahadin minas sahaba ban taba ji daga sahabbai ba kun ji ya faɗa bai ji daga annabi ba bai ji daga sahabbai ba yace lakin istahabbaha ba'dul ulama'i sai dai wasu malamai sun gaba laifi ashe idan maulidi wasu malamai suka gaba laifi sai ka bar sai ka bar mu ba haka bane ba malamai wasu daga cikin malamai da dama suka ce bid'a ta rarrabu sai ka bar mu kaman yadda kai anan ka rike hujjan du'a khatmil qur'an cewa wasu malamai ne suka so suka ga daman haka kuma kai yadda ka bi su ashe ni ma na zo na ce daga cikin masu malamai da dama na jero maka sun yadda da maulidi sai ka daga mun kafa to bari ku ji sai ya ce falmas'alatu mas'alatu khilaf mas'ala ce ta sabani bainan nafi a tsakanin mutane maulidi ba mas'ala ce ta sabani ba dan Allah ya kamata ya kafirta mutane ya bid'antar da su to ku gane irin zaluncin su sai ya ce fa idza kana ba'dul ulama'i istahabbaha idan wasu malamai sun ga cewa ba laifi ayi wannan addu'a wa kana al-imamu alladhi nanu nusalli wara'ahu abu da kofar gida wa kana al-imamu alladhi nanu nusalli wara'ahu limamin da muke sallah a bayan sa yara zalika yana ganin haka falnattabi'ahu sai mu falnattabi'ahu sai mu bishi amma kaununa na shuddu an jama'atul masjidi haka kawai dan ana ganin wannan abin bid'a ne mu kuma sai mu ware daga cikin jama'an masallaci au na takhallafu ko mu tsaya a baya wala na ati ba za mu zo masallaci sallah ba saboda ana yin du'a khatmil qur'ani yace fa hadha khata'un wannan kuskure ne ma damatil mas'ala mas'ala khilafiyya matakar mas'alan nan mas'ala ce ta sabani wa ana hadirun ni dai zan zo fala bagi an ashuzza anin nasi bai kamata in ware daga cikin mutane ba bismillah karamkallah falayan bagi an ashuzza da wancan din falayan bagi an ashuzza bai kamata na ware ba to kun ga irin waɗannan abubuwa e kawo nan dan haka irin waɗannan abubuwa bai kamata jama'a mu yi nisa da hankalinmu mu bar mutanen nan suna ta yaudaran mu ba abinda suka ga su a wajen su ba bid'a bane suna da ikon su yi wanda suka ga kuma mu in a wajen mu ne su ce ai bid'a ne bid'a ne kaza kaza kaza kaza kaza a daga karshe muna maraba da zuwan a Nasiru Sunnati wa Qamul Bid'ati an gane abokin Nasiruddin Al-Albani yawa abokin Nasiruddin Al-Albani to wannan yana nan mun sha yin karatu da dama wanda na san kun jijji a karatunmu musamman a fejin sarki zaki irin bidiyo'in da ibn taymiya ya kirkiro amma ba su taba zuwa sun kafarta shi ba sai kawai a nan kawai ka zo tafsiri garin mutane ka buɗi baki wai ka ce wai wai wai bid'a duk wanda ya ce kullu bid'atin dalala wannan yana yi wa annabi raddi ne ina amun maksusun ina amun urida bil khusus duk wanda ya karatu ya san kullu bid'atin dalala amun ne urida bil khusus duk wanda ya karatu ya san wannan dinga batar da mutane kawai ba gaira ba dalili daga ƙarshe kafin na mika abun magana shawa man nasir sai ɗayan ɓangaren shi babban bid'a ma su da sun sani babban bid'a kafin sa ya kasa zo suna kakkasa wa mutane tauhidi kuma suna kafirta mutane da shi ba wani imani da kasa tauhidi da rububiya da uluhiya kuma ka ce in baka yi imani da ɗaya ba ka zama kafiri trinity ne duk wanda yayi wannan kashe-kashen trinity ne wallahi tallahi trinity ne Allah uku suke nufi ba mu yadda da shi ba da ma ya kasa ne yace wannan ijtihadi ne yayi na fahimtan tauhidi kamar yadda malamai suka yi rubuce-rubuce akan waɗansu ulum na tauhidi sai ya ce wannan babin istihadi ne ba komai za a ɗaga ma kafa amma ka nuna dole musulmai su tafi a haka to wannan kiristanci ne kiristanci ne kuma ba za mu tafi a haka ba yawwa sannan daga ƙarshe sai shi wannan shaho na nan garin Bauchi wanda muna ba shi shawara zan danna wasu maganganun sa akar maka a ji a su kwantar da hankalinsu mu Allah bai jarrabe mu da hasada da yanda suke faɗa wai su ce wallahi hasada hasa- wallahi tallahi su ji muna rantse musu Allah bai jarrabe mu da hasada ɗigon ƙwayan zarra akan wani fili da wani zai samu ba abinda ba mu yadda ba fili ne na 'yan jihar Bauchi wanda amfanin da zai yi mana ya fi amfanin wannan sallan idin da ake yi a gurin ya fi inda ba don haka ba sai a ce me a ciki yau da fitowa ya yi bawan Allah nan tunda ya yi itirafi ya ce filin nan ba na uban kowa ba ne haka ya faɗa da fitowa kai ka ce kai kana ganin wannan fili a ara maka duk lokacin da Allah ya sa ka samu naka za ka tashi ka bar wa mutane shi amfani duk wanda ya je ga gurin ya san wannan filin rayayye ne gwamnati ta ajiye shi ne saboda wani amfani ba ajiye shi don sallan idi ba kuma ga mutumin da yake da fikihu na rayuwa da sanin addini ko masallacinka ne aka ce ga abin da masallata za su amfana za ka ce ka bar masallacin ka canza a zo a gina wa mutane ko asibiti ko makaranta ko wani ka je ka nemi wani guri saboda raya masallaci ya fi raya masallaci wannan haka yake amma ka zo ka zo kawai ka ce fili a lambaran sai an bar maka kayi sallan idi sallan idi dama a cikin gari yake yi tsakani da Allah ba a cikin gari yake yi ba to mu abinda muke faɗa ba ma hasadan a baka aro kai sallanka ba ma hasada amma ka santuwan ka ce dole kawai wannan filin sai an bar maka wannan ne muke faɗa wa gwamnatin Bauchi ba mu yadda ba mun san wannan gurin guri ne rayayye zai yi wa 'yan Bauchi amfani za a gina mana abubuwa masu amfani da masana'antu da waɗansu abubuwa a zo a damƙa wa wani mutum shi kaɗai saboda san rai wannan kan ba mu yadda ba wannan ba mu yadda ba ba mu yadda ba kuma za mu yi tawa gwamnati magana har sai ta ji kiran mu ba mu yadda ba ba mu yadda ba ba hasadar da muke wa kowa wanda ya ce ma muna hasada ya zalunce mu ya zalunce mu kuma Allah ya isa ba wani hasada magana ce ta gaskiya muke faɗa kuma ya zamana fi sabilillahi wa rasulihi bisa nasiha baka da wani abu kai in dai zaka saba da mutum sai ka ci mutunci ka yi zagi yanzu garin zagin garin jawo wani aya a karmakallahu mutum yana kana da awa ga shar ni dakta ne ni inda na ga dama da na zama profesa amma baya iya bambance tsakanin nazara da anzara a karmakallahu fakiduni jami'an yana cewa sun ma la tanzuruni la tanzuruni habba mallan ka buga in mun gyara larabci a ce mun gyara mun fi iya yi to shikenan yanzu gashi ya bata alqur'ani shi ma mu bashi ya shige wallahi za mu danna yanzu la tanzuruni la tanzuruni haka ya faɗa la tanzuruni bace ma na ma qur'ani irin wannan karatun in mun gyara musu larabci a ce mun fiye iya yi mun gyara larabci kuma mun faɗa babu shakka mun sani larabci muka ce kullum muna da jaddadawa mu ma muna bata amma kai inda Allah zai tsayar da kai ya ce maka abul fati bakinsa ya yi batan larabci wannan kuskure ne ko bai sani ba ne in ka ce ban sani ba ne wallahi wuta za ka tafi wallahi ba da wasa iyayenmu suka koya mana ba abinda muka yi mai karatun allo ko ka ji na bata wallahi su fitar baki ne amma na iya na iya wallahi wannan magana ce ta gaskiya ba muna faɗa wai don girman kai ko don gori ba sun sani amma mutumin da zai zo kana wani fi wani kisi wannan wai ga fefar a gaban ka kana bata to yanzu mun gyara larabci an ce mun yi rawan kai mun yi kaza mun yi kaza mun ji kuma in mun ce ku wannan ne za mu yi wa malaman ku darasu musamman shi wannan shawon bauchi muka ce za mu yi mai darasu billahi allazi la ilaha illa huwa a zama ɗaya sai na cire mai gyara in na ji kaset ɗinsa wallahi sai na cire ya faɗari amma akwai gyaran da na san watakila su fitar baki ne watakila ba su fitar baki bane zan ba ku misali dan kar ku ce wai ina yin abu da muna yin abu da son zuciya ko dauki sani rijiyar lemu sani rijiyar lemu yanzu in ya zo ya bata wani abu na larabci idan na zo na ce wannan bata wanda yayi bai iya bane wallahi na cuce shi na cuce shi na san su bi tabbaki ne amma wannan shahon bauchi na rantse da Allah bai iya ba na rantse da tsarkin mulkin Allah bai iya ba bai iya ba wallahi bai iya ba daga in ka gance wai kana maganan kaza kaza juju ahu wasu har sahara hutu dirik kasa da ku ka sha wahala da irin dukan tsiya da aka mana da bulalu allo biyu ga na alkur'ani ga na karanta larabci ga na karanta kaza sannan kuma kai kawai ka tashi gaje kai wata ya islam mu yi magana ka ce zaka mayar mana ya zama abin da iyayen mu suka koya mana hauka ne hauka ne ku ji tsoron Allah kawai ku ji tsoron Allah malamin ku yanzu in kun ce ya bata larabci mun ce kaza kun ce kaza to mun ji mun sadaukar bari mu danna muku ku ji me yace in kun ji me yace sai ku gaya mana haka musamman a cikin kwana ce akwai mahaddata akwai kaza to bari mu ji wani ya ji wani matsayacin dan bidiya ma yana cewa ai zai ga abin da gwamnati za ta yi masa wai ni kenan to zan gani zan gani a ga gani wala yake ba ake wai zan gani wai wai ai so sun ji abin da za a yi mini wai wai zan ji wala abin da na gani abin da eh social media wala yake ba so ai malam dai ai mun da akwai abin da gwamnatin za ta yi masa suna jira su sun su sun sani da kun sani to kuje kun sani kuje kun sani kuje wala abin da ya faɗa kenan ce ta kuje kun sani mu ba ma tsoron kowa sai Allah mu wanda ya raka mana ma Allah tsine masa albarka in ka in kana da abin da kai ka raka mana ma Allah tsine maka albarka ba shi kenan ba kai duk abin da kai fake dole jami'an thumma la tanzuruni haka annabi nuhu ya faɗa ko awa salabiya ku ƙara ji zalabiya bayan ya gama tsine-tsinen sa mu wanda ya raka mana ma Allah tsine masa albarka in ka in kana da abin da kai ka raka mana ma Allah tsine maka albarka ba shi kenan ba kai duk abin da kai fake dole jami'an thumma la tanzuruni haka annabi nuhu ya faɗa ko annabi shaibu da annabi nuhu ne kan nabi ina ji annabi shaibu
yawa salafiya ku yi hakuri ku yi hakuri ku yi hakuri kuna ji ko abin da ya kamata ku gane Allah ya saurin sallallahu wa sallallahu ala sayyidina rasulillah yanzu a cikin wannan kasa da karo kalla bayan bata alqur'anin nan da yi sai da ya dinga cewa duk wanda ya ce zai hana mu filin nan wallahi mutuwa zai yi sai ya mutu ni na gaya muku wannan boka ne kenan boka ne boka ne wallahi haka ya faɗa duk wanda ya ce zai yana mu filin nan sai ya mutu to shikenan a mutu kai ka zauna duniyar ka naɗe taburma da kai da iblis eh da Allah ya ce da iblis ya ce ubangiji ya jinkirta mai har zuwa ranar tashin kiyama fa innaka minal munzarina to kai ma fa innaka minal munzarina shikenan je ka je ka har zuwa ranar tashin kiyama sai me daga ƙarshe dai iza ishta alfan summa alfaini ba'daha fala budda min yawmin tasiru ila al-khabari yawwa iza ishta alfan in kara shekara dubu summa alfaini ba'daha ka ƙara shekara dubu biyu bayan shekara dubu shekara dubu uku kenan fala budda min yawmin tasiru ila al-khabari wata rana dai sai ka mutu cikin kabari sai ka mutu an dauke ka yanda aka dauki kowa a makara a baka dinga cewa wai mutum ya saba da ra'ayinka haka yazo yake magana sitak tahadi su waye da wasu daga cikin malaman izala sun tafi da awan interfaith shi bai je ba duk suka mutu baka da wani abu uzuri kawai shikenan da zaka yi wa mai sabani da kai sai dai ya mutu ya mutu ya mutu a kashe a kashe wannan wani irin addini ne wannan wani irin addini ne wani irin addini ne to muna maka nasiha da ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah wannan ayar da kace thumma la tanzuruni a alqur'ani kaf min fatiha ila nasi ba wannan ayan thumma la tanzuruni wallahi babu babu kuma surar da ka faɗa ka ce ko surar ayan nan ta sauka akan annabi shaibu ne ko akan akan annabi nuhu ne duka ba akan su bane cikin suratu hud ne kuma akan annabi hud take magana ayar yawwa thumma la tanzuruni haba malam fakiduni sai dai kwaya ɗaya da ta zo thumma kiduni ita kuma tana nan ita kuma ita ma ba akan annabi shaibun bane ba kuma akan annabi nuhun bane ita ma to duka baka faɗi annabawan daidai ba baka faɗi surar daidai ba ayar baka ja daidai ba amma sunanka ahlus sunna mu kuma wanda muka yi gyara yan bid'a sunanka dakta mu kuma kaskantattu to ala bada hakuri ala bada hakuri amma abin da muke faɗa a ji tsoron Allah aya dai cikin alkur'ani babu sun malatan zuru ne in mun yi gyaran arabiya an yi ta zagi yan iska mun to mun yafe mun ji kuma shi ibnu taymiya dai inda ana tsoron Allah shi ya faɗi wannan abin ko shi ibnu taymiya shine yace duk wani wanda zai zo ya yi magana akan alqur'ani da sunna labudda ya zamana ya iya larabci inji ibnu taymiya yace wa ma'rifatuha fardun wajibun haka ibn taymiya ya faɗa sanin larabci fardun ne wajibun yace wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun inji ibn taymiya ba inji shehu tijjani ba ba inji shehu ibrahim ba inda wanda za ku fara zagi sai ku zagi ibn taymiya amma mu mu yi magana kuma mu ce ibn taymiya ya ce duk kaunan ku da annabin naku kuma ya zamana kun zo kuna mana irin wannan abin ba ku yi mana adalci ba ba ku yi mana adalci ba dan haka a shaman nasir ban san a wannan maganan da yi na ji wani jirgegen dan bid'a yana cewa gwamna ya ce gwamna ya ce sai zai kwace zai kwace ni da maganan ka na san baka faɗa ka ba ni ma ban faɗa ba ka kuma canza mana magana duk cikin mu dai ba haka muka faɗa ba cewa muka yi gwamnati bamu yadda ta baka fili ba kuma muna kan ra'ayin mu bamu yadda ba gwamnatin Bauchi a dauki filin mu a ba wani yawa in an ce yawa shine in an ce fili ba na ko ba na uban kowa bane kamar yanda ya faɗa mun yadda fili ba na uban kowa bane amma yana karkashin gwamnati ai ita take da ikon ta yi wa 'yan jihar Bauchi abin da zai amfana da su ba wani mutum ɗaya kawai ya tattaro dukiyan jiha to wannan da sunan malamin addini yake irin wannan handaman da so ya ba bakere ya tattaro abu in ya zama shugaba ko ya zama wani gwamna kaga shi kenan daga shi sai 'yan gidansa fi sabilillah rasuli baka gwamnan ma tukunna kana kokarin dukiyan talakawa sai an kwace property na mutanen jihar Bauchi sai an kwace to mu ba mu yadda ba ba mu yadda ba gwamnan Bauchi ba mu yadda ba ba mu yadda ba in aro yake so a bashi yayi sallar idi amma duk ran da bukata ya zo to wannan fili a dauka a yi mana aikin da zai amfani mutanen jihar Bauchi da shi sannan kuma wallahi bisa shawara malam kai ba malami bane ka tafi ka je kai karatu qaulan wahidan kai ba malami bane la tadri wala tadri annaka lam tadri baka sani ba kuma baka san baka sani ba yawa ka je kai karatu anta jahilun murakkabun anta fi qimmatin min aljahali kana kololuwan jahilci kai wallahi ba malami bane ka je kai karatu wannan shine magana kuma ka sani da alqur'ani sun mala tanzuruni amma dan gaba bari mu maka karatu mu baka shi kyauta in ka ji ka gyara akwai bambanci tsakanin fa'ala da af'ala eh in ka gane karatu in ka san wannan muna gaya maka akwai bambanci tsakanin fa'ala da af'ala fa'ala tana da mudari'ai guda uku ne tana da yaf'alu tana da yaf'ilu tana da yaf'ulu kaji wannan karatun shi kuma af'ala mudari'in sa daya ne baya canzawa har abada yuf'ilu shi kadai ne to da Allah yake cewa summa la tunziruni la tunziruni kai kuma kake cewa la tanzuru summa la tunzirun afwan summa la tunzirun kai kuma kake cewa la tanziruni to kaji akwai bambanci tsakanin nazara da anzara nazara ya gani an gane anzara kuma ya jinkirta to Allah yana nufin jinkirtawa ne sun mala tunzirun kar ku jinkirta min kar ku daga min kafa amma kai kuma ka zo kace sun mala tanzirun kar ku kalle ni walan a wani aya alqur'ani dakta wannan duk jami'ar da suka baka dakta wajibi ne su kwace wannan kwalin wajibi ne in dai ba ka iya bambance tsakanin anzara da nazara ba wallahi wajibi ne su kwace wannan kwalin da haka ga shi Amman Nasir zan ba shi mana jawabi sannan yayi mana addu'a na khatama kuma sai bayan sallah insha Allah tabaraka wa ta'ala zamu ci gaba da tafsirin mu immediately insha Allah bismillah karamakallah
أعوذ بالله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ولا عدوان إلا على الظالمين آه الحمد لله da farko muna godiya wa Allah maɗaukakin sarki muna kuma ƙara godiya da jinjina mashi zakin faida sai dai abulfati asani attijani wanda ya ɗauki gwagwaran wannan gwagwarmaya da karantar da littafin Allah a wannan wata mai albarka watan ramadan da canza mai yan uwa ɗabi'u daga ɗabi'u na dabbobi zuwa ga ɗabi'u na alƙur'ani ɗabi'un da Allah yake so ɗabi'u irin na mala'iku ɗabi'u irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam tare da kuma toshe hannaye wanda suke kai kwarzaba da kankara ga janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manya-manyan malamai da suke wannan waje duka ina muku gaisuwa kasancewar kowa na ga fuskansa daga mahaddacin qur'ani sai wanda kuma ya hada ga boko ga alqur'ani din dama wannan yana nuna mana akwai mustakbali mai kyau tunda wato ɗaliban ilimi a ko'ina aka gansu akwai sima ta ilimi a tare da su to alal hakika ni ban so in ƙara jawabi ba akan jawabin da shagabal fati yayi don na san duk abin da ake son a faɗa ya gama faɗa adadin kwanakin da ake yi sako sun isa daban-daban kala-kala musamman sako wanda ya shafi akhlaq ya isa wanda ya shafi ibadat ya isa wanda ya shafi mu'amalat ya isa hatta wanda ya shafi rudud da difa wanda aka dinga tutturawa to abu na karshe da nake so na magana abu guda biyu a takaice shine na farko wannan magana da na samu ana cewa wani yayi magana game da bid'a yana cewa duk bid'a bata ce wai ko babu wata bid'a hasana to ni dama ba karatun tambaya zan yi na san duk jawabi da ayoyi da hadisai da maganganun malamai ya gabata to amma ni tambaya nake mu duk wanda ya ce babu wata bid'a wacce take mai kyau na farko ya faɗa a filin kwallo ne ko a filin tafsiri a filin tafsiri ne hala to shi kanshi tafsirin ya kamata a samu daga alkur'ani ko hadisi a zuwaye ya fara yi kaga idan har an inda sunna ne to wannan tafsirin ta tsire ta kanta idan kuma babu wanda yake tofa tafsirin sannan bid'a ne sai ya nema mata mahalli na farko kenan amma mu bari mu bada amsa manzo Allah bai taba yi ba annabi bai taba zama ya saka alaran ma a gefe a watan Ramadan a dauko na ranan farko rana na uku har a ga Ramadan ba manzo Allah bai taba yi ba shi kaga wanda ya kamata ya nemo mana a gidan rediyo to sannan na biyu a kungiyayi ko masallacin kungiya ne a garin Bauchi to ita kanta kungiyar zamu ji an mata rijista a lokacin manzon Allah ne ko yaushe aka mata rijista in ko ba haka ba to bid'a fa bid'a ne suka kewaye shi kuma yake magana akan bid'a in yace duk wata bid'a bata ce to dai wannan ma bid'a ce kungiyar izala amma ita yake tafsiri kuma yau kungiyar nan an mata rijista ba ta fi shekara 40 da wani abu ba ƴar karama ce shekaru arba'in da wani abu din nan ka ba da shekara dubu da ɗari hudu wa ma'aiki da hijiransa kafin nan tukunna a fara labarin ƙungiyar izala dubu da ɗari kusan hudu da hijiran manzo Allah kafin aka kirkiri ƙungiyar izala to shin tana nan a zamanin annabi tana nan a zamanin annabi to in ba ta nan fato fa ga bid'a na biyu ya kamata malam ya san cewa fa bid'an nan su suka kewaye shi in ko tana nan a zamanin manzo Allah to da Allah gobe muna jiran mu ga aya na maganan izala da wanda ya mata rijista a zamanin annabi amma mu mun san labarin wanda ya mata rijista an ce ma tare da kan aka mata rijista sannan filin kwallon jos aka bude ta filin kwallo filin kwallo tabbas muna da invitation card dinta to malam kai da muke da invitation din invitation din kungiyar da kake zaune da ita kake cewa duk bid'a bata ne domin kawai ka soki maulidin manzo Allah dan kawai ka soki zikiri dan kawai ka kai hari ma wanda baka tare da shi to ta ina ne ka samu wannan sannan na ƙarshe wanda zan ƙara da shi shine mun san cewa qur'ani ne a gaban sa ya bude yake karantawa a lokacin da yake maganan nan dai ya san cewa har manzo Allah bar duniya ba a tara alqur'ani ba kuma kowaye ya tara bayan annabi sunanta bid'a kowaye ya tara bayan manzo Allah sunanta bid'a imma ta zama bid'a wanda aka yi jima'i akan mai kyau ne ta zama dole to kuma ta da hujja akan ka manzo Allah dai bai taba rike Qur'ani sukutum ya rike hannunsa ga Qur'ani ba dan dai nan gashi nan ko ba haka ba balle kuma yanzu yana tafsiri da shi to abu abubuwan suna nan da yawa da yawa inda waka ta mu dinga kirgowa makarantun mata wanda a wajen a kewaye yake da ita ko ba haka ba ga makarantun mata sannan ga musa abaka duk shi ma yana yi sannan babu wannan bayanin abubuwa daban-daban haka ran kullu sun fi sun fi 500 wanda a yanzu kawai ba aya ba hadisi aka dinga mawalan tambaya dai ya fi tsari a wando tafsirin mata yanzu tafsirin mata abun mamaki fa wai yanzu matan ma fa katti suke tara a gaban su da wani in ba mata ba ma wani ma na ganshi shi da ya fito zabgege ya dauko matansa sai ya sa a gefe ga shi a masallaci yana ma mutane tafsiri to dan Allah wa- wa ya halatta muryan wannan yarinya wa ya halatta muryarta wala takhda'na bil qawli amma ita gata nan ta zo tana ta siran ta murya Allah ya soke saka ta kaice wannan magana na farko dama shawar bati na san ya daki maganar na san an mai matatanta da duk abin da yake a ciki shi ma san zuciya ce ba wai hujja bane san zuciya ce ba hujja bane ya rasa abu na gaba wanda za mu karasa da shi shine shi wa ke da suna a wannan dan tasha na nan boci domin ni ban zaci mashi alfati yau zai maganansa ba su kasance wani yau ranar rufewa ne amma na san abin da ya sa yi magana shine kamar yadda kullun nima nake faɗi darura take sa mai magana akan ɗan tasha a fa- a mahallin da muke karanta alkur'ani gwamma shi malam sani umar rijal lemo an san wato babansa diyi yana da kusanci da alkur'ani ko ba haka ba gidansu suna da kusanci da karatun alkur'ani amma shi wannan ɗan tashan bai da ma- bai da magabaci ba shi da magabaci ko ɗaya na farko har yau har gobe ku duba da wani abu daya bai ragar ma kowa ba tun daga kan malamansa wanda suke malamansa wahabiyawar hatta shi malam fa shi kanshi yanzu shi malam sani rijiyar lemo din a wajensa ya ma ridda kun ji a hudubarsa da ya karanta hudubarsa ya riddantar da shi kuma malamin sa ne malaminsa ne abin abin da yake ban haushi malaminsa fa malaminsa mansur sokoto ya riddantar da shi ga wanda ya dinga rainan shi tun na yaro professor salisu shehu amma yanzu shi ma ya riddantar da shi to duk malamansa ya ce riddattu ne to ka gaya mun wannan ai dan tasha ne ya kamata a kalla da lokacin da naje yana zagin mu yana cewa wai wasu wasu yara maulan mu shakar usman bauchi ya kenkeshe wasu yara suna kaza kaza wallahi naji zafi saboda duba na yi cewa dai ko yaya ne shi yayi jika da shi ko yaya ne ko da ba a babin ilimi ba ko yaya ne a gidan giya ma ana girmama dattijo balle kuma in aka duba alkhairan shehi aka duba shi wani irin bakin sharri ne a dunkule amma kuma ya iya yi magana sai da bai da bai da bai da magabata dan tasha ba abin da ba zai yi ba ba fa dan tasha mai sana'a ba da akwai yan tasha da suke da sana'a suna taimakon musulmi amma dan tasha wanda shi haihuwar tunaninsa ta tasha ce dabi'arsa ta tasha ce hankalinsa na tasha ne sa ka ka san shi ya bude ido ne kawai ya ga wannan ya zo wannan ya tafi a haka ya gani to wannan ɗabi'arsa kenan to amma da naji ya zo ya sa malaman nasa a gaba kowa ɗaya bayan ɗaya tsine masa yake yi, ya kora wannan ya tura wannan na ta to to ai wannan ya kamata a ce in an san in ka san hali to ka bar mutum in ka san hali ka bar mutum nasiha ba nasiha nasiha suna batun insafe sai ka kawo ra'ayinka ka musu nasiha shine shine ce musu to ni abin da ya ban tsoro a internet ɗinsa gaba ɗaya yanzu kiristoci sun zo har masallacinsa gidansa suka ziyarce shi shi ya faɗa da bakinsa so nawa yake faɗa so nawa a- a garin nan akwai wanda ya kai shi alaka da kiristoci duk rikicin sa fa da yake da gwamnatin ma fa rikici ne na wani babban kirista yake sa shi duk rikicin da yake yanzu kuma wannan ba wai an zo an tona ta ba to amma a takaicin takaitawa takaicin takaitawa wannan maganan gaskiya shi albati mun ga mazan namijin kokarin ka kai ma da ka tsaya akai maganan filin nan abin da ya samu muke da'awar maganan filin nan ba mu yadda ba shi ne fili shi jahili ne ya jahilci ilimin boko ya jahilci ilimin addini kai da kanka kake cewa fili ba na uban kowa bane to kaga anan fa kace ba na ubanka bane baka gada ba ko baka gada ba ta yake da ka tabbatar ba na uban kowa bane to kai ka san ba a taba katan da ba mai shi ba ita kuma gwamnati uban kowa ne har mara uba ma ubanta ne yasa kai ma ubanka ne gwamnati ita kai har mara uba ubanta ubanta ubansa ne ita gwamnati uban kowa ne to ka gani sannan na biyu a ka'idan gwamnati a yau in da ka mallaki fili shekara hamsin sai gwamna ya duba maslahar al'umma za a yi wani abu wanda ke public abu ne wanda zai amfani jama'a to da a karɓi wannan filin in an ga dama za a baka allocation sabo in an so a baka wani compensation a baka kuɗin da zaka je ka sai wani kamar aikin alkhairi da kaura aikin yake alkhairi ta yi.
musamman yawware kuma wannan fili ne fa filin fa asalinta filin nan fa ba fa yanzu aka yi tun mulkin baban gida aka kuma an ayyana ta da kan fili ne na al'umma ba fili ne aka ce filin idi ba duk wata filin idi a garin nan an kewaye ta da yardan gwamnati an kewaye ta an yi gini an maimaye ta shi kuma tun asalinsa man shazza ne shazzafin nari tun asalinsa mutum ne wanda yake fitinanne wanda malamansa suka kai karansa wajen sarki sarki yayi umarni ya sanar da hukuma na Bauchi hukuma ta Bauchi ta sa aka kama shi aka zo aka yi ta harbe harbe tun fashi 19 1997 shekara yau 25 wannan an yi harbe harbe akan sa nan Bauchi kwanan nan kuma mun sani ya zo ya ingizo wasu matasa tsirararru suka je suka kai farmaki a a anguwan Yalwa kowa ya san wannan abu ya amsa query sau nawa so nawa yana amsa kwari gwamnati ta san da halin shi saka gwamnati kaura abinda nake so in karasa anan shine ina neman addu'an yan uwa akan wannan lamari tunda ya nuna shi boka ne shi kaura abin da ya sa haka ya faɗa ya ce shi boka ya ce ne ya yi addu'a yana da yaƙini ya ce su ma sai sun mutu ko sai ya ce ya ce ma an yi wani commissioner of police ya mutu wani to wallahi abin da zai baku mamaki wanda wanda ya sa aka kama shi har yau na nan makaryacin banza wanda ya zo ya sa aka kama shi aka yi prison din shi wannan lokacin har yau na nan da rai dan das ne har yau yana nan da rai dan ga muku har unguwan shi da gidansa da kuma ba dan dai yana ce zai kashe mutane ba da- shi yasa baran faɗi ba da sunan yana eh kada faɗa A'a, ba zan faɗa kada ba.
faɗa saboda kada ya samu matsala ya amma a takaice a takaice kun sa abin da nake son karasa a takaice shine batun maganan da yake yi, maganan sa na tashanci shine maganan yawan neman maganan cewa ku kashe ku kashe gwamnati tana da sani kuma har yana alfahari da cewa shi duk wanda ya zo ya yi wannan ya yi layinsa kisa kisa ne ku duba ku duba kun san ya tabbatar ya ce babu karama ya karyata karama ko ya kareta to wanda ya karyata karama me yake nufi shi boka ne boka ne tunda ka ce zaka yi addu'a to kuma bokancin sa ba za ta yi tasiri ba wallahi kuma in shi yana jin dan tasha ne shi gwamnan mu ne yanzu ya zaga garuruwa da yawa ya ga wa'inda wanda ya zauna yayi FCT gwamnati minista na FCT Abuja ka san duk wani bokan ma yakan je can neman aiki ko to sun je neman aiki wajensa ya gama da su ya dawo to kai ma in Allah ya yarda kai karamin boka ne bokan cikin kogon dutse an gama da kai insha Allah babu maganan bokancin ka ba za ta yi tasiri ba za mu masa addu'a eh to to to shikenan za mu yi ta addu'a na alkhairi wannan fili gwamnatocin da suka gabata tun asali tun asali gwamnatin da suka gabata da irin wannan buwayar ya- ya razana su wallahi za a mutu dan a'udhu billahi in Allah da gwara ba zai ji ba sai yayi aiki kuma muna kira mai wasu sani kuma fa ba ma muna cewa fili ma wai kowa kar a hana shi fili dama ba na shi bane ba na shi bane izalan bakin kura tana da fili waye ba su kaura ya gina musu ko ba shi gina musu ba ma'azu ne ba su a'a bakin kura bakin kura filin wanda ya gina musu afwan eh wanda ya ba su ma'azu ne wanda ya gina musu kaura wanda take nan bayan kasuwan shanu sannan gwallaga filin da take da shi na- na wannan mu'azu ne ya ba su ya ƙara faɗaɗa musu kaura ma ya biya musu gini a ciki ba haka aka yi ba to yanzu abin tambaya a nan haka ya faru an yi kaza an yi kaza an yi kaza kun san meye ne babban damuwan mu da kar a bari wannan abin shine ya jima yana gargaɗi wa gwamnati da sunan za a mutu an taɓa shi za a mutu za a mutu kuma fa na ga muku ƙarya ne kun san boka bakin makaryaci ne wallahi boka manzo Allah da ya faɗi boka in ya faɗi magana ɗari da ƙyar a samu ɗaya to wannan boka ne wajen iya ƙarya ya ce wani ya mutu kusan yanzu wai yan lan ma'aikatan lan din gaba daya yana musu ishara da mutuwa lan din fa ma'aikatan lan a cikin su akwai yan izala i cikin su akwai wa'inda suke mu- eh, eh, in kowanne tafi akwai har wanda ma ba musulmi ba duk su ma kana maganar mutuwa mutuwa mutuwa mutuwa mutuwa saka muna kira da babban murya to aka ran kalla dan Allah daga karshe Eh.
wani kira zaka yi masa in dai Allah zai gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan munafikan da suka cutar da annabi annabi ya- har sai da ya ce ya zo zai musu sallah sai na umaru ya ce kar ka yi wa munafiki sallah annabi ya ce zan nema musu gafaran Allah matukar ba a hana ni ba har sai da alqur'ani ya zo ya ce wa manzo Allah wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum qabri ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari musu to shi me yasa ba zai koyi da annabi ba ka dinga cewa mutane za su mutu za su mutu abu ɗaya ne abu ɗaya ne wannan kira da zan masa a takaice shine kira da zan mai kira ne na jan hankali na farko ta bayyana wa duniya cewa boka dai ƙarya yake boka bai kashe kowa Me- waye mai kashewa Allah Allahu allazi yatawaffal boka ne ke kisa Allah wanda yake da rai a hannunsa Allah mai kisa a hannunsa Allah to boka ba wanda zai iya kashewa kalmar da yake ce za a mutu za a mutu to karya ce karya ne kawai a kirga ta daga cikin karyayin boka kuma lallai muna kira da babban murya mutum ne jahili wallahi jahili ne abin tausayi bai yi karatu ba yanzu abin da za ka maki da yana alfahari ni dakta ne kun san da ya ga wanda suke sama da shi duka professors ne ya ga an ce professor salisu shehu professor mansur sokoto professor sarri jallewa sai ya ce professor banza banza profesancin banza wanda kuɗi ma ake zo a bayar a- wannan profesan Allah ɗi ne mata gwamma mu yaga kwalin Allah ɗi ne ma profesancin na rantsi da Allah ku duba Allah ya sauke ga Sheikh Junaid muna masa maraba na san abin da zan faɗa ba zai kare ba amma kuma Sheikh Junaid zai sikita mana wajen hitamu homisk insha Allah ta kama na addu'a Allah ɗaya mu daga sharrin bokaye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آه من قولي ما الله سبحانه وتعالى آه da ya haɗa mu yau 25 ga watan Ramadana hijira 443 wanda ya yi daidai da 26 ga watan hudu miladiyan annabi isa 2022 mun gode ma Allah a yau ranar rufe karatun ɗaya daga cikin 'yan uwan gwagwarmaya sai dai abul fathi afani attijani zakin faida wanda alhamdulillahi a 'yan uwa sun ji irin muhawala jabbara qayyima da sheik abul fathi ya tsaya da shi wajen kiran mutane zuwa ga Allah zuwa ga karantarwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da kuma yadda aka yi tafsiri aka fa'idantu sosai sosai to Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya maimaita mana shekaran mu ci gaba da samun ilimomi da fa'idodi masu yawa wanda ba za su ƙare ba kuma a cikin tafsiran da Sheikh Abul Fathi yayi akwai abubuwan da ya kamata 'yan uwa su kula akwai point masu muhimmanci wanda ya kamata yan uwa su kula da shi a dangane da abin da ya shafi karantarwa da abubuwan da suka shafi a, wato yanda ake biyar da tafsirin alkur'ani da ladabi na alkur'ani da kuma ma yanda za mu ga wato wijihar da ya ɗauka wajen tafsirin alkur'ani tare da sunna saboda tafsiri akwai a tafsiru bi- bil ma'sur tafsirin alkur'anu bil qur'ani kenan akwai alkur'anu bis sunna akwai kuma alkur'anu bin ra'ayi to kusan a yanda nake bibiyan karatuttukan nasa za mu ga an gwama tsakanin waɗannan duka gaba ɗaya ya alkur'ani da ƙur'ani alkur'ani da hadisi da kuma alkur'ani da wato ra'ayin malamai da kuma fahimtar malamai to lallai mutane da su daɗa fa'idantuwa da cewa wato kamar raddi da ake yi ba shine ainihin abin da manufan da'awa ba wato raddi darura ce ta jawo amma idan ba haka ba a, shi wato babu wani lokaci ma da damu tsaya mu mu bibiyi wani ko mu bibiyi abin da zai jawo cece kuce mu ne aka zalunce mu aka cutar da mu aka cutar da iyayenmu aka kafurta su aka mushirkantar da su sai muka tashi domin difa'i uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir ba wai imani bane a yi ta zaluntan ka ana cutanka kai kuma ka zauna ka ja baki ka noke kai shiru ba imani bane wauta ne Allah ubangiji ya baka dama manzo Allah ya ce la yuldagul mu'minu min juhurin marrataini mumini ba a cizansa maciji ba zai ci- ci- ciji mumini a rami ɗaya sau biyu ba idan an zage ka an zage ka to Allah Ubangiji ya yarda maka ka ɗau mataki domin ka yi difa'i ma kanka to ‘yan uwa su fahimci cewa shi raddi da ake ko mayar da martani da ake wallahi darura ne da yake sa a yi amma ba abin da muka sani mu idan ba karantarwa kuma abin da muka koya kenan kuma wannan ya tabbatar ma ‘yan uwa da haka a bibiyan in suna bibiyan tafsiran Sheikh Muhammadu Nasir, tafsiran Sheikh Abul Fati, tafsiran Sheikh Burhan, tafsiran Sheikh Ahmad Jaja, tafsiran sauran yan uwa duka. Da su ga tafsiri ne wanda ana yin sa da zallan ilimi da karantarwa irin na sunnan manzon Allah da kuma fahimtar malamai. Wanda idan dai wai kawai abu ne na kan titi da wasu suka dauka suke yi, ba za a iya yin irin waɗannan muhawalat din ba. To Allah ya saka wa Sheikh Abul Fati da alkhairi kuma Allah ya maimaita mana wannan haɗuwa ya zamo mun sauke Qur'ani da fassara an dawo an sake yi an sake yi ya mana albarkar rayuwa irin na Sheikh Zahiru albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau dai gashe sama da shekara hamsin ana tafsiri kuma bana ma an yi yanzu haka ma ana halin umara to dan Allah akwai wani natijan da ya shige wannan wai wani jahili yana ce wai wai shehi ya kyanke shakwari to hai mu abin alfahari ne a gurin mu a ce an kyankyashe mu mu kyankyasan shehi ne shehi ne ya kyankyashe mu wannan ai abin alfahari ne ya sha abulfati tunda eh, shehi dai duk yanda aka gan shi an ga wanda Allah ubangiji ya masa baiwa ta kowane bangare wanda ba za ka ga mai irin wannan baiwan ba a cikin waɗanda suke da awan abin nan kuma shehin da kullum kake kawo masa farmaki kake kawo masa zagi giman da suka kirkiro kungiyanka gaba ɗaya sai da suka kwan dama shi kuma yana tsaye ko in ce suka kwan hagu shi yana tsaye yana aiki ma Allah Allah bai ruguza aikinsa ba wa qul imanu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun to wallahi mun gode ma Allah na ji Sheikh Nasir yana ta bayani akan ah, wannan wa yake da suna eh dan tasha ko eh to alhamdulillah wato shi wannan da kuke gani abokin mutuwa yake nema kawai ka gane abokin mutuwa yake nema kawai ya riga ya kare ya riga ya kare an cinye shi an yal an lanyace shi an suɗe shi gaba ɗaya yana neman abokin mutuwa ne shi yasa kawai ah, wato kuma ya samu dan in ji faɗan da yake son yana yi da gwamnati da kuma neman hassala gwamnati gwamnati ai ba za ta bar shi ba ko ba haka ba duk wani da barbarinsa da abubuwansa ya kai mutane da yawa wanda gwamnati ta kama su ta kintsa su ta rufe su bai kai ba ka zagi shugabanni ka zagi sarakuna ka zagi malamai ka zagi mutane masu daraja ka zagi mutane masu falala yan kungiyan kan ma ka zage su kai kadai ne ka iya ka riga ka zama shi ka yake cewa gwamna mai yake fada wa gwamna mai wallahi ake cewa butulu butulu angulu duka to idan da ma abin nasa akan irin su gwamna ya tsaya da yan siyasa sai mu ce shikenan sun ishe shi amma tunda abin naman waliyai na rantse da Allah wallahi wallahi wallahi ku rubuta ku ajiye wallahi tallahi wannan mai irin wannan akidan baya mutuwa da imani sabida irin cin naman waliyan Allah da ya yi ba zai mutu da imani ba abin tausayi ne ni tausaya masa ma nake yi kai baka ji daɗin duniya ba ana ganin ka a ƙwarzana a ƙare a shafe ba ba wani rahama tattare da yanayin ganin ka abin tsoro malam kuma duk wanda za su zo su zauna suna goya masa baya idan aka hasko maka sufofinsu za ka ga kawai sawasiyatun yanda ka san uwa ɗaya uba ɗaya aka haife su da shi da waɗanda suke bibiyansa kuma dan Allah dan annabi wa'innan fisakun kai in ka gansu kana tuna Allah wallahi wallahi baka tuna Allah inna lillahi ibadun izaru'u yal inna lillahi ibadan man izaru'u zikrallah Allah yana da bayin da ana ganin su za a tuna Allah amma akwai waɗanda ana ganin su kawai an ga sharri ne ana ganin su za a ga simahum fi wujuhihim min atharin nifaqi من من بقى من اثر السجود بقى من اثر السجود بقى تعرفهم بسيما لا يسالون الناس الها ba amma shi ma duk ba wancan bane to Allah ubangiji ya gyara mu ta'rifannahum fi lahnil qawl fi lahanil qawl la ya'alunakum khabalan waddu ma anittum kad badatil bagba'u min afwahihim wa ma tukfi sudurum akbar to Allah ya raba mu da sharrin su Allah ya raba mu da sharrin su kuma irin su shiryuwan su yana da wahala shiryuwan su yana da wahala wanda ya cika zuciyan shi da kin waliyai baya shiryuwa me yasa al-busiri yace kaifa yahdil ilahu minhum quluban hashuha min nabiyil bakbar ya yada ya Allah ya shiryar da zakatan da ta cika da kin annabi sallallahu alaihi wasallam ai Allah na kishin annabi to haka waliyai me kin waliyai Allah ba zai bari zuciyar shi ta karbi shiriya ba ma saboda yana yaki ne da Allah saboda haka mu duk abin da muke yi muna yi ne sabila da so yake shi a yi mutuwan kasko kawai neman abokin da za su yi mutuwan kasko yake nema kuma yana da yana tafa da wanda daidai da shi ne dan wallahi tallahi yanda muke jin labarin gwamna warki ne daidai da kai daidai da kai Allah ubangiji ya gyara mana Allah ya kara mana imani wannan shine sakon da na zo na dan isar Ah, Allah ubangiji ya kara mana lafiya da zaman lafiya a Najeriya Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ya ba mu shugabanni masu tausayin mu Allah ya ba mu shugabannin da za su kawo mana sauyi cikin halin da ƙasar mu take ciki kuma muna da faɗa ma ƴan uwa muna shirye da mu yi karo da duk wanda duk ɗan siyasan da muka fahimci yana ƙoƙarin ya, ya, ya, ya wato ya, ya canja ya canja abin da ya zama wajibi a kansa na tausayawa da jin kan al'umma to muna shirya kar a zaci cewa kara zube muke insha Allahu muna nan da shirin mu kuma za mu ba da shawari ga 'yan uwa dangane da waɗanda za a mayar da hankali a kansu kuma duk wanda baya tausayin almajirai baya son 'yan zikiri ba za mu zaɓe shi ba ba za mu zaɓe shi ba ya rubuta ya ajiye ba za mu zaɓe shi ba Allah ya ba mu shugabanni na gari maulan mu shek dahiru Allah ya kara masa lafiya Allah ya da mana da shi lafiya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shehunan mu da suka yi wafati maulana amirul auliya'i Allah ubangiji ya ba mu albarkacin su maulana shek muhammadul bara'u Allah ya ba mu albarkacin su maulana shek algidan bare bare Allah ya ba mu albarkacin su maulana shek na ta'ala Allah ya ba mu albarkacin su maulana shek eh, badara Allah ya ba mu albarkacin su maulana shek aminu malam goje Allah ya ba mu albarkacin su maulolin mu dai Sheikh Muhammadu Bajoga Sheikh Adamu Musa ta fawa balewa mahaifin Sayyidi Muhammadu Nasir Allah ya ba mu albarkacin su Sayyidi Sheikh Maulana Ali Tsafe Allah ya ba mu albarkacin su Allah dai duk waɗannan wanda suka kwandama wanda muke samun muke bin khutahum muke bibiyan guraben su Allah ya tabbatar da mu akan guraben sa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Fatiha da salatul Fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله